الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a sabar sha shi daga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu sala babun jami'a babun da ya game komai inda za mu tashi hadisi na ɗari da sha shida darasi na talatin da takwas a wata nuskar tafi mai lamba ta ashirin da hudu mala yake ana bi hurera ko kuma hadisi tsani no ajara rabiu a sadi ta ajara ba da mi'a hadisi na dari da sha shida ana bi hurera sallallahu ta'ala anhu an karbo daga abu hurera Allah ya kara masa yadda kale yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo tira da aminta Allah tabbata a gare shi yace la yusalli ahadukum fi thawbil wa'id kada ɗayan ku ya sake sallah da tufafi guda ɗaya sai ta ala atiki min shay'un idan to ba komai akan kafadarsa wannan shine hadisin wato shi abin da ya hani kenan a kai cikin hadisin malamin ya ce abinda za mu kalla cewa wanda ya sallah da tufafi guda ɗaya idan ya sallah haka da gangan to sallar sa wace ba abinda ake nufi da tufafi guda ɗaya ana tuno yanayi da lokaci na sahabban annabi alaihi salatu wassalam da yadda annabi ya rayu da sahabban sa mun taɓa faɗa a masallacin nan cewa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sai da ya magana cewa sahabban annabi alaihi salatu wassalam kaɗan za ka iya irga masu riga biyu a cikin kowa rigarsa ɗaya yau tobi da kwallon ne su ne kawai ɗai shi za a yi wasu daga cikin wasu daga cikin larabawa a da irin in suka ganka da babbar riga wanda ake tafiya saudiya da sauransu sai su ga cewa ta adin yadi kake bayan riga da wanda kuma ka kawo ta riga ka kuma zubawa a kai kawai da hadin ya bi muna da wani alaran ba mai wannan ra'ayin shi ya yanzu ra'ayin zaji ne inda kai babbar riga to ta hadin ya bi duk da cewa bai san shi kifafi yana da alaka da sadato alaka da al'adar mutane eh za ka ji kasashen su indonesia ka ga mutum ya daura jami da tijis ya hau mun kuma ya hudu ba misali ya daura zani ya wuce ke ga kasu kasashe daban daban ko ina da irin al'ada to amma dai mahallin shahid anan abin da ake nema a musulunci shine ya zamto an rufe al'aura mugannaza da mukaffafa a sallah domin al'auran mutum a sallah daban da kuma wajen sallah idan a wajen sallah ne aka ce al'aura kowa ya san cewa namiji daga cibiya ne zuwa yawwa zuwa gwiwa ko shine al'aurarsa to amma kaga a sallah yanzu annabi ya ce kada ɗayan ku ya take ni sallah ba tare da ya tsoro na ba kan kafadar sa ba to shine anan suke faɗa a cikin hadisin lallai bi yadda za a mutum ya sallah ya zanto wani abu ya hau kan kafadar sa to amma ana san maliki ya gaya mana ta ba annabi ka kaf masu riga biyu ba su da yawa zamanin da yake wannan magana ba su da yawa wanda na taba kalubalantar mu cewa duk masallacin nan babu riga biya ta kaf babu biyar akwai wanda wanda in ya sa riga ba sai an shekara zai da kan to kaga duk ba wai ina magana haramun bane muna faɗa akan irin ni'ima ina nace idan aka tashi hisabin sai hisabin mu sai ya fi na sai na Abubakar kaho sai ya fi na sai baki ba ma sai ya fi na sa'ad ibn mu'adh da yake kara 40 da wani abu sai ya fi na imamu sirri da yake kara 46 a duniya domin duk ai kayan alatin da muka samu ba su samu ba sun malafi tsadin da yawa idin anin na'im haka Allah ya ce cewa sai an muku tambaya akan ni'imomi ka ga yanzu karatu nake amma baya na fanka ne to wannan bankar dadi nake ji yanzu da kajin ta baya na sai Allah ya tambaye ni a wuta wannan ni'imar ta wannan bankar bayan riga da wando na da dama har in yi babban riga to lafi tsadin da yawa idin anin na'im ka sa abubu ka samu abubuwa daban-daban duk sai Allah ya tambaye ka ba ana zafi a kaba ruwa mai sanyi ka ta kuma la tusalun na yawma idin anin nayi to shi sai tabun mu ya fuka uku sannan sai na waka da bai da account a gani ba shi da biya satsulan ba shi da biya UBA ba shi da biya GT kai duk kana da su kaga lallai wato hisabun mu ya fuka uku akan wa akan nasu sannan kana da rufa a kwaje kana da ita a sabon gari kana da ita a kanda duk sai Allah ya tambaye ka sai da maka ba ki da ita shine abin da nake nufi cewa ni'ima ce ba kuma cewa kai abin da duwa ne a'a ana tuna ba ne akan ni'imar ita ni'imar Allah ya ba gode masa kace hanyoyin godiya kuma da yawa shi sa ake faɗa eh da yawa an fahimta da kyau ko to wannan shine to kaga masu kayan da yawa ba su da yawa shi sa za ku ga Sa'id bin Zaid sai daga cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna Sa'id lokacin da aka nada Sa'id na Umar a matsayin khalifa ai kaga akwai wani sai ya miƙe ya ce da shi to ka ji tsoron Allah ka sani cewa Allah zai tambaye kaga baban baɗin ciye ko ba kare da muke yi yanzu an nada mutum mukami sai ga wani sai na ko da zai sa wai ai abokin sa ko kuma ya taɓa zuwa gurin sa ga su tare ba bi ya ce ai ta ban baɗin ci sai ba zancen aje ai ko kuma mutum ya je kai ya ci ba su tsada da bai kai mar bai zai kai ba ba zancen wani abu sai dai ai ma murna amma ba za a yi ma nasiha ba cewa ai an yadda za a kai a kamar amma a ga ya ma cewa tsato wannan fa ni'matul murdiya ni'matul murdiya wa bi sa'id wa bi sa'id fatima ka tuna ba da wannan cewa madalla da mai shayarwa amma kuma tir da mai yayewa abin nufi shine ka sani kujerar nan da kawo kujerar asibiti kana nan kana zaga wani zai zo ya hau ya kamata ka tunawa cewa gabanni wannan domin ba wai shekara hudu ba wanda ya takwas ma ya gama to wai na uwa ya kamata a rika tuna wanda ya samu dama ba kawai a je a can zuga shi ba kuma kalmar ko da bai ji ka bai yanzu za ta yi mai yawo a ka kawai ka gaya maka rabu da cewa wani to ka kiyaye ka sani cewa Allah zai tambaye ka kuma nauyi ne na al'umma akan ka nan kalmomin da yawa mutane ba sa faɗa sai dai a ta bambaɗanci shi sa annabi ya ce madalla da mai shayarwa da kuma duk da ne yayewa ita ce wato shi ne ran da aka sauke ka ko ka sauka da kanka ba a nan lokacin da aka gane shayi ruwa ne da kowa kana ganin ka kowa yana girba ba ka amma ka sauka za ka gane wani ma an karo ban gaje ka ne in layi kuka biyo ne ce ka tare hanya in da ne kuma sai ya tsaya ka wuce da duk wayannan abubuwan su ne abubuwan da a ta annabi alaihi salatu wasallam yake cutar da mutane to sai da dinu zai sai wa sai na Umar wa'azi yake wa ka tsoron Allah Allah zai tambaye ka duk al'ummar da suke ba wai mutane ba har dabbobi duk kowa ka tsayin ke sai na Umar yayi shiru zai yi ke da yake da ka tana nada ka gwamna a gari kaza yake ba na so yake Allah ba kai ba yace ku tun kuɗa ni ku taimaka mu yace wajibi ne ku ka taimaka mu to shine wannan yawon da yake yana zagawa dabi'a sai na Umar baya zama ka'ida aka baka jagoranci gwamna ne kai shugaban kasa sanata ko dan majalisa ka sani cewa babban ciba naka bane wajibi ne sai ka tsaya akan al'umma ka duk wanda suke karkashin ka wallahi sai Allah ya tambaye ka sai na Umar ta sa wannan baya sai kwana biyu ba sai bakin daraba kawai zaga yake a Madina ya ja zuwa akwai matar da ya ja zuwa ya kai wa abin cikin dare ya je ya ajiye mata amma ba ta san ba zai je ya kai mata ta tsufa sai na umar ne ya ga wani bai hudi ya fito da fatanya zai fita ya tsufa yake ya za ka yake nema abinci za mu yake haba mutum ya kurufiye ka kuma mu dole ka tsufan ka koma gida aka yi fada tsohon ma'aikaci ke shi ne ya sa fanjo kudin fanjo ya fi na ma'aikata yawa wata ɗaliban mu dabta ce a tana kuwait tana aure kuma tana aiki a can medical doctor muna wannan hirar da yake karanta ke kan tace ai ba da yake har a kuwait yanzu tsofaffi sun fi matasa ku albashi har a kuwait shine mun tattauna abubuwa da yawa da yake kuma yanzu idan matsala ta taso ta ko ta za a yi ba zancen wane ya san wane ana so yanzu a yi littafi a firamare school ka kawai ta za a ce waye zai iya yi wa ɗaliban nan littafi dubu kaza sai ka ce gani ko ba san ka ba in ka faɗa akan nawa za ka yi haka ga mai kwaliti ne ko ba san ka ba za a ce ka zo ka yi za a biya ka ba wurin can wakata ne ba to wannan yawon da yake yi sai wata ran ya je garin da ta yi da yake sai ya tambaya yake cewa a rubuta mata talakawa kun san zamanin sai nawar kafin yaban duniya sai da dukiya sai mutane yawa domin a lokacin da ya zanto da mata annabi alaihi salatu wassalam da ahlul baiti gaba ɗaya sauran waɗanda ba matansa ba su ma ahlul baiti ne sai ya zanto ɗan uwansa gaba ɗaya dangi annabi alaihi salatu wassalam albashinsu ya lullunta na kowa domin gidan annabi ne mana ba ku dinki ce zai rufa ku tuni shi ne yake a rubuta mar talakawan garin sai ga sunan farko sunan gwamnansa ne a sama sai ce ya haka kuma ka ce ya bi kowa talauci a garin nan rikar talauci sai ce to kuna da matsala da zuciya ke muna da ita shi sai na Umar akan matsala zai tube ka ya tube ka ne in tube da mai da kai wannan ce ta sa ya rika tube Abu Hurairah har sau biyu ba wai dan cewa ya a da ya zo kawai yana so bincike akan ka sai ka sauka Abu Hurairah bayan an yi bincike an gano cewa ba shi da matsala aka ce da yake baya so misali an zo an ga yana gyaran gida gwamnan ne yake gyaran gida da suke sauka shi ne yake da kuɗi na nake yi dabbobi nake kiwo an bincika an ga haka ne ya koma yake shi kuma baya so saboda haka wannan ta janyo sai yake to sai na umar ya yarda da sa'i to jin wannan matsalolin haka ce ba matsala ɗaya ba ba biyu uku sai yake to a ji a zo da shi aka zo da shi aka ce me kuke korafi a kanka mahallin shayi suka ce wannan bawan Allah kullum baya fitowa da wuri sai rana ta daga a matsayin sa na gwamna kuma sai dawo mai ne tura ya ga aje a ballewa ɗaya daga cikin gwamnonin sa kofa an samu dama ya sa kofa a gidansa ya tura wasu daga cikin albajiran sa ya ce ku je ku kunna masa wuta yana fitowa da ya gani yake tun da na ga wannan na san aiki a jerin mu'mini ne bai yi magana ba magana da ya korafin shi ne yanzu talaka yana son ganin ka sai ya buga kofa saboda haka sai suka faɗi wannan matsala ta farko ta biyu akwai ranar da baya fitowa gaba ɗaya zai wuni a gida ba zai fito ba ta uku wata rana yana kan mimbari kawai sai a ga ya yanke jiki yana hudu ba sai yanke jiki ya tuma kaga a cikin college na media ke ai akwai lafiya ko yawa sai na Umar yaga kowanne anan zai ke tuɗe shi a kai sai ke ya aka yi yake za ka iya tsara kanka yake duk gaskiya to ne dalili yace fitowa da bana yi da wuri yace kullum ni da iyali na muke zama ita ce miya ni ne gurasa ni ne mai sa kuma gurasa ka za aka sa aka manna a jikin tanderu ba a matsa yawwa yake shi yake yi sun ci abinci sun haɗa abinci yake fitowa wanda zai dalili na biyu mahallin shayi shi ne mahallin shayi ta hadisin shi ne yake wannan kayan da ka gani a jiki ya su kaɗai Allah ya ba kun ga magana ana san malik ga fito ko ba cewa ba kowa ne yake da kaya ba gwamna yanzu riga kuma kayan irin ina irin kakin nan da ake ran mai riga kamar tampon yawwa kaga aka aka canja wannan an Allah da sai wata wace gari in ba damuna ba zai buɗe to sai arzanin iyalin da ya daura in ya buke sai sa kaji wannan ma ya fita me na uku su ma da yake faduwa fa shine yana faduwa ne wata rana kafin ya musulunta yace a gaban su wani daga cikin sahabbai saboda ya musulunta aka zo aka tsare shi na wannan kamar fida haka za a rede na manzo ce sai ya faɗi magana baka ga annabi alaihi salatu wasallam yake na zai faɗa ba haka har ya mutu yace in ya tuno wannan alhali a gaban sa aka yi kwace shi waje ga kamar Allah zai gafarta masa to wayannan abubuwan sai na umar ya ajiye zuciya ce na gode wa Allah da ya kuɓutar min da kai mahalli ta yi kaga gwamna guda shi ma bai da kaya to ba su da wannan shi sa malamai suke cewa to nan maganar da aka yi yan zahiriya suna nan akan tsarin sai buda hajji sa dawudu zahiri cewa duk wanda ya sallah ya zo ya daura wanda hatta sun gine sun je sallah da ita su wannan abin da aka dora mai kamar zare a nan a gurin su ba wani abu bane aka faɗa a gurin yan zahiriya in kai haka sallaka ba kai ba su kuma jumhur ka ja idan larura ta sa mutum bai da kayan kamar da ya halari ya gaya ba cewa an babu ma gaba ɗaya sallah auriya nan da sallar ma tsirara an babu inda dama kawai ka zo sallah ka rufe iya sau a tani irin wato a gaba da baya shi ke nan yaran in babu dama kai sallaka haka suka ce ibrahim nakai ibrahim nakai yace idan mutum ya zo sallah daga shi sai jauto kawai zani shi kada yake da shi to yana da takobi ya dauko ya tsaka ya ta kafada sai ya ya dai ba hadisi domin annabi cewa ya duwa da sallah walaysa ala atiqi min shay'un babu komai akan kafadar sa fi ne ba shi da sallah saboda haka Ibrahim Nakai yace ba matsala ai mutum ya sa takobin sa ya rata sai sallar sa haka Umar bin Abdulaziz ko wata rana an gaishe yayi sallah sai ya dauki kwari da baka ya dora a kafadarsa Umar bin Abdulaziz an san cewa ba kuma Amirul Mu'minin mun ga shi ma ga ya kai matakin da bai da kaya ya dau kwari da baka sai rata ya kafada sannan ya sallah to sai suka jumhur kama da amsa suka ce gaba ɗaya ma ba ma wannan ba hadisin jabir da abdullahi annabi alaihi salatu wasallam ya kalli jabir yace da shi idan ka zo yin sallah sai abin da kake da shi sai ce balkani in kana wasi al balkani shi idan mai yalwa ne ka lulluba shi shine ka dauro shi tun daga nan irin wannan lafaya da bari bari suke ta wannan ne kawai ma yafi tun daga sama har ƙasa to a dauro har zuwa kafada idan mai yalwa ne idan kuma babu fatajir bihi annabi yake ka daura shi kai kwarjalle wannan hadisin ya fita shi za wani daga cikin kajiya ya yi sallah da iya kwarjalle ya daure iya cibiyar da kawai ya yi sallah ya idan sai da ya biyu aka ce ya haka ya ce na yi ne don ku wato don jahilai irin ku gane in aka yi sallah ta yi haka yake ne cewa aka yi sallah haka ta yi to saboda haka shi kuwa Abdullahi dan Umar wata rana ya zo ya ga Nafi'u Maula ibn Umar ya yi sallah daga cikin kwarjalle sai ce alama aktuka saubaini ba da ba ka tufafi guda biyu ba da kwarjin ne da mayafi yau da mayafi duk ba da ba ka ba sai ce eh ka ba ni yace to in aika ka ne gurin wani babban mutum za ka mara a haka aka yi jiri yace ya yace to ubangiji ya fitar tanta domin kana da shi ka je masa da kyakkyawan adanka Allah cewa ya bani adama khudu dinatakum inda kulli masjidin ya ya kai dan adam ka riki adanka yayin da zaka kowace masallaci kada mutum yayi sallah tsarara duk lokacin da zaka masallaci gaba ta yi ka riki ado ka tafi da shi masallaci ni za ba da suke zargin wanda in za ki masallaci sai dauko riga ne da shi musamman mun biyu wannan kakan da kowa da azuwa da jallabiya yi duk da cewa jallabiyar wannan kakan da ta tafi ne ka matsa da yawa jallabiyar hawa hawa ce gaskiya sai da rage a wani cewa mataki mataki ce akwai jallabiyar da mai kyau ce kuma wani yana sawa ne saboda inji going kawai sauri kawai yake bara ya sauri a gara saboda wani lokacin uzurin da za ka yi wa mutane ni abin da na fuskanta shi ne ba ana sa jallabiya ba ne don wulaƙanci ga masallaci kawai tsabar ganda ce da sauri mutum yana ganin yanzu ya sa wando ya ɗauko riga ya sa aiki ne ya to amma dai abin da ake so ko da yake shi ne ya zanto kayan da za ka zo da shi ya zanto ba shi kai kamar yadda na faɗa akwai wanda jallabiyar guda ɗaya Allah ta fi gaba ɗaya asiyatin babban rigar da na sa duk tsada kun ga yadda da ku to kaga a gurin ga wannan ma ado ce ado ce a wannan fararen yanzu yanzu da yalla bai wannan fararen rigunan na yan dauke da kake gani akwai ta miliyan ɗaya da rabi to kaga mutum ba zai kalle shi ce kawai jallabiya ai su wannan shine ado a gurin mutum ya sa farar rigar ya sa wannan shine adam ya sa wannan abin nasa na farkon an gane ko shi ne ado a gurin saboda haka wannan amma mu anan kaga ai da wahala ya zama ado mu kawai ana sa ne don samun sauki mu anan ado shine mutum ya sa kaya inda dama da babban riga da rawani to ya cika ado ado ya cika an fahimta da kyau ko to wannan shine ya zamto dai a zuciyarka in Allah ya kalle ta ya ga cewa lallai ba ganda waje da wulakanta masallaci ya sa ta haka dan da azuba ba sallar da aka yi na wajen rashin ado da azuba duk wata karanta duniya ga kaki ga tofan da bajira ga sa riga mara kyau wani bai san ban zai tawo masallaci ya dauko bidaran ko spray din sai dan sa saboda yanzu kusa da mutane za su da ya da wannan ba za mu ji hadisin gaba zai gaya ma mu'amala ta shiga cikin mutane wani da ya san wannan ba san cewa an za a masallaci kiraran ka mai tsadin nan to a na ce ba sai za ka zance ba ina gaya ba in za ka gaban Allah madaukakin gaskiya ke so ka ɗauko shi ka sa domin akwai kiraran da za ga ko da sufure ne wani biyun da ya awa biyu baya daɗewa sai ka kuma sawa wani sai ka kuma wanka ma saboda warin jiki yake sawa hawa hawa ne to ya danganta kuma wani lokacin warin jikinka kafin ka fara ji na kusa da kai ya ji ya shiga rana ya fito amma bai san cewa yana wannan abin ba saboda haka wannan yana da muhimmanci idan za a tafi masallaci gaban Allah ganawa da Allah lallai a kiyaye wannan ka'ida to saboda haka malaman zahiriya suka ce wannan hadin na hadisin fa yana nuni akan cewa haramun ne mutum ya tafi ya sallah in dai ba da larura ba haramun ne sannan idan an samu dama a ɗora wani abu akan kafaɗa kamar yadda muka faɗa a baya hadisi na gaba shine hadisin jabir an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karbo daga jabi da Abdullahi Allah ya kara muku yadda daga annabi tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi yace man akala sauman aw basalan falyata jilla annabi yace man akala sauman duk wanda yake tafarnuwa aw basalan ko albasa falyata jilla ke ni tantance mu kar ya zo inda mu auli ya tafi masjidana ko kuma ya nisanci masallacin mu wani ya ta'udu fi baiti ya zauna a gida domin ka gaita wannan dai zaka tinta huda ka gumin kan kai sai warin ta ya dai magana kon kana yi da ba gaba eh eh politan za a samu idan ka tice farma musamman masu taunawa wani lokacin da Allah ya taimake ka ba ka iya a iya idan kuma ka haɗiya ka bi ta da zuma instantly da zuma shi ne za ka kashe ta wani ma za ga ya fi samu in zai amfani da ita sai zaune lokacin da zai yi tafiya ba shi da alaka da mutane don ka sha zuma Allah yadda zai kashe ta amma tauna ta kamar da wasu suke yi mutum ya zo yana magana za ga wani baya son warin tafarnuwa ko kaɗan to gashi annabi ya faɗa cewa idan ya ci duk da jira da fa'idodi da yawa duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa to ya nisanci masallacin mu za ku ji illa illar da ta sa annabi ya faɗa haka annabi ya ce kai zaman ka a gida domin annabi kullum hayyawa duniya ana tsammanin kai na baka ne ke ɗinka hayyan wa mai yadda annabi ya ba duniya ba kan ke annabi baya son wari kwata-kwata duk abin da yake mai wari baya son ka saboda haka to sai yake wa utiya bi kibirin fihi khudrawatu sai aka zo da annabi alaihi salatu wasallam da wata tukunya a cikin da akwai kwarra min bukuli na na kaya mabunkusa kaza irin su salat da kadeji da lawaki da abin da ya kama da wannan shine bukul mabunkusa kaza malaman turanci ke cewa waje da laharihan ana ga abu cikin ana budewa sai annabi ya ji wani wari irin wari irin na wayannan abubuwan kabeji ko albasa ko tafarnuwa yana jin wannan fasa'ala sai ya tambaya ba ku bura dimadiya min al-buqud ya ka baki labarin abin da aka sa na wannan mabukuta kasar albasa ce tafarnuwa sai aka ga ya ma ai kaza aka sa a abincin fa kala sai annabi ya ce kare buwa ku kutantar da abincin ila ba bi ashabi zuwa ga wanda suka kawo mika musu shi wa zai ci ba falamma ra'ahu kariha aklaha yayin da ya ga ya kyamaci ciki domin wata ruwaya ta nuna wanda ya kawo abincin Abu Ayyub al-Ansari ne farin gida wajen da Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina gidan sa ya sauka wannan ƙuri'ar da aka yi taguwa sai ta zo gida Abu Ayyub al-Ansari ne to sai zanto suna sama Annabi na ƙasa bene ne eh to sai zanto suna kawo mata abinci in suka kawo abincin sai su tafi yawa hikima shi ne inda annabi ya in ya rage sai su rika bin gurin da hannun su dan dan su nemi albarka annabi alaihi salatu wasallam haka ce to ranar da aka kawo annabi bai ci ba gaba ɗaya hankalin Abu Ayyub al-Ansari ya tashi cewa annabi ya ci kala kul annabi ya ce wa kai ci abinka fa inni unadi man la tunadi domin ni ina gana da wanda kai baka gana shine wa malaika jibril mala'iku ba sa san wari kowane ilimi kaga wannan fa ba iya albasa duk wani abu da ya kama da ita har miyar kuka ta ji da ciki ka kamata in kaci miyar kuka ka samu ka yi burosh a gida kafin ka fito an fahimta in ba haka ba to ba ruwan mala'iku da kai duk da ba kukan nan tana da amfani da yawa suna faɗa amfanin ta da yawa amma kamata in kaci to ka goge bakinka ko wanda aka kawo marfaɗu dan da ga musamman wanda suka manyanta su sai wanda ga yare su abinci su sai sai ganyayyaki ko mai kiwon tuba ganyayyaki sosai to haka sa albasa a ciki kana mu'amala da wannan yanzu duk lokacin da kace dan ya ji yawa abincin ka to ka rika yawan buro in ba ka ba za ka ba za wasu ba za su iya gaya ba in ba iyalin ka ba wata ma iyalin ka ba za ka gaya ba ba sai ka rika kyamar ka kawai ta wannan ne Allah wani lokacin ko ta waƙe a sallah wani kadija a kusa da kai aka ce to wannan ai ai ba ba kaka ba abokan kowa gudun ka ba zai yawa dan da abokan suna complain cewa ba dan wasu kuma kai sanda da zuwa ka ce amma ba ta wannan jira hakuri domin da air pollution kike zaune Allah yadda ka san ana kwashe irin bolan nan tsohuwa wanda ta shiga da ake an yi ruwan sama shi kuma ba ko a jikin sa baya ji shi ta za ga su magabata sunna ce ta hadisi anas ta sa bai yawo ce da irin addu'ur ga shi na jawai da Muhammadiyya wanda suke muka je a gidan da suwa ce da baya yawo ce da turare na hannu sai a shafa haka a rika shafawa domin kun gaisa da mutum ba alal akalle ji kai sabai duk suna wannan wani zai dauka wai kakale ne ko boko ba boko ba ce annabi ya fi kowa tsafta ko ta wannan bangare annabi alaihi salatu wasallam ya fi kowa tsafta ko kaga mutane yanzu ba ka ganin yadda ake kuma amfanin wannan shi wato hankali sai za karshe ne kana amfani da wannan wannan dan abin nan dan jiraran na hannu ko da baka samu hannu ba in Allah ya da yi cikin da ke hannunka wannan yawan goga zai rika kaudu zai rika kaudu dan za ga mutanen mu ba su da dabi'a da hikima mutum ne zai zo ya ya ya ya ta ko ba kwa gani ya zo a fitbe cewa kuma sai ya goji haka a don ki nan to ka ga malai zuwa ne yana yawo duwa ni ma ina da nawa ai nawa fa kanka je ka bata mun nawa kanjin ban san naka kanjin ba in ko ba gida a cewa ni nake a mai kanki ne na jira da kai an gane ko to saboda haka wannan shine za ka ga ɗabi'ar mutanen mu musamman da azuba in aka kaki sai a tofar ko da zina zo wasu mun je wani majalisi ana karatu malami yana karatu mun fito gurin haka wallahi an ci abinci an kowa nace wannan abincin da gamayya ce Allah barin ba saboda mutane masu tarbiyyantarwa amma mutanen da na gani sun kai gida wanda ko ba haka kuma sai haka shi dai ban san sau nawa na wancan hannu ba ko da mutum ba gaisa da shi waje ga cewa gaba kawo lakanta shi wannan kuma kuskure ne kuskure ne annabi alaihi salatu wasalam ba haka yake ba tab a ai gaba yake malamai ne yawa ai ka san kowa ne kulli maqamin maqal komai ana duba yanayi duk cikin su ba ta'ala saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura ko da yake a rika itibari da wannan cewa idan koyaya annabi alaihi salatu wasallam ne ko ba gida abin da yake fari wanda a kama da yin kan koma gida kai ba ka fara wanke hannunka dan ka zai zo da gudu ka rike shi ƴaƴan ka za su zo wata ila a karama wani abu ka ci wanke hannun da ko ba za ka gyara hannu yana ɗaukar da shi ba sai ka sa a farin abu ka sa a wannan ba kakale bane wallahi musulunci ba sai ka jira yan yan corona ba sun ma bayani covid-19 sai da ruwa suke ta cewa an matsa musu musulunci da ma can alwala da kake yi sau biyar ka wanke hannunka in sha Allah wanda ba kazami bane kai za ka kana yawan samun tsafta akai akai saboda haka ya kamata a kiyaye kun ga yadda annabi yake rayuwa kuma karewa wajen goje baki za ku ga annabi alaihi salatu wasalam aikin sa na karshe a duniya goje baki shine aikin karshe saboda aka tsafta jama'a ko shakka babu musulunci ba bature bane ya kawo zaka dana wani da tsafta kamar bature kaga wannan zakin ba kai wallahi wani saboda tsawa tsafta sa kamar bature bature yanzu ya fi musulmi tsafta kuskure ne baturen da yake wa kare shi shi ne shi da yake wa kare da alaji ya sa baki ya tsotsa har da sai tsotsi naka wannan shi ne mai tsafta kai karen da aka ce ba a gwara ma maji kai karen da aka ce ya taba ma kwano ko wanke fajar filuhu saba'an ko amma wai shi ne ya fi tsafta saboda haka kun ji dai abin da ya faru a hadisin cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce fa inni unaji man la tunaji ina yin munajati ina gana da wanda ba sa ganawa ne saboda haka wannan shine ko da yake musulunci ya kamata mu rika hararowa don mu amfani da wannan hadisin ya yi hanya akan cewa albasa da tafarnuwa amma yayin da zaka tafi masallaci saboda me zaka ji cikin jama'a sannan halin in kuka kalla hadisin ya hana wanda ya banta wanda zai shiga masallaci ne kadai aka hana amma idan ka ci a gida ka zauna kai da iyalinka za ta gaya ma to ai ta ba ta su kai da in kana da tsari zurutu ba zai gaya ma abba wani kake misali yawwa shikenan ya danganta amma cikin jama'a ka je ka cutar da su wannan annabi ya hana shine malamai suka ce walaita alal itilaf cewa ba ko da yake aka hana ka ba tana da amfani amma ya kamata ka dau wanda yake wajen yin amfani da ita sannan ka ce to duk abin da zai cutar kaga an hana ne cin kuka ina ga wanda ya ja taba ni ba di aulake domin wannan hayakin yana hura shi dawowa yake in ka zauna kusa da mai jan taba za ka kai ma sai ka yi warinta kai ma sai ka yi ballantana shi wanda ya sha to saboda haka kaga min baji aula kenan banda haramci kuma ga ni cutar da mutane da annabi alaihi salatu wasalam ya hana sannan kamar yadda muka faɗa hadisin ya shafi duk wani abu da yake da wari ko me inda yana da wari to ya shiga sannan hadisin yana nuna yadda ake girmama mala'iku domin wani hadisi annabi cewa fa inna fa inna ma tata'azza fa inna tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam duk abin da dan adam yake cutuwa da shi to malaiku ma suna cutuwa da shi shi ya kamata ga dukkan musulmi ya zama ko da yake cikin kamshi akwai wanda za ka ga da sun zo guri ba ko tafiya ce za a gane wani ya zo domin kamshin kiraransa daban ne to ya kamata ka yi suna ka yi a irin wannan ɗabi'ar ba ɗabi'ar wari ba wani lokacin kirare za ka samu mai karbe ka waje ya rika ba wari to da ka ji wanda sai ka canja ana samun wanda za ga shi ne ke shi ne ka ko kuma baya da kewa ko bai da kyau to za ga jikin ka sai ka wari sai ka canja ya ko kuma mai tsafta ne kai amma an samu haka sannan hadisin yana nuna mai yadda annabi alaihi salatu wassalam yadda ake asali wajen koyi da annabi kai wajen koyi da annabi alaihi salatu wassalam da gano da yake tafiyar sa sannan da yadda annabi yake koyarwa sai da annabi alaihi salatu wassalam ya bada hukunci da dalili kun ga ya faɗi cewa kada a ci tafarnuwa kada a ci albasa saboda ne mala'iku suna cutuwa da cin tafarnuwa ko albasa الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يجيه عدالته وما له حديث نجا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi yake man akala albasala duk wanda yake albasa awi tauba wani ne daban ko kuma tafarnuwa awil kwarasa ta ji karin ko albasar kwaɗi haka malaman mu na tsoro ke ga albasar kwaɗi amma in ka duba a na cikin ma'adin gaskiya ba albasa ba kamar albasa wato kamar lantir wani irin ganye ne kamar lantir shine alkora sai dai yana da wari irin na albasa shine alkora amma mu malaman mu na tsoro wani malami na na tsoro albasa kwaɗi yake cewa amma idan ka duba a duk dinarin dan ya ga turani kawai yanayin albasa alkurat ce amma ka duba shi a hoto za ka ga a cikin ma'ajin sai ka kamar nan ce yadda ka ga nan ce kan yallan ce to ita ce ko to ita ce albasa to to haka yake za ka ganki sai dai in ka sa a bakin ka ya fi warin albasa ganye ne haka za ka laraba suna cin sa ba kamar jirgin ba to wannan din suke to ka san ka ba kamar jirgin ba jirgin za a ga shi bai da wari wani ganye ne shi ma kamar kamar nan sai da haka za ga laraba musamman a haraji wani lokaci duk laraba suna zuwa da gida an zaro abin suna fito da suna cin sama haka danyen sa shine na ji wani hadisi wajen wani balarabe yana cewa wai dai ka kodin mura kusa sai ya raba mana sai kawo wani hadisi ni dai har yau ban ga hadisin ba yace wai annabi ya ce shi ya bamu abin muka ce yake wai da mata sun sa abin fa'ida da ke cikin wannan jirgin din la zara'ahun ta haka sare wai da duk sai sun shuka a karkashin gadajen wai ce kuma annabi ne ya faɗa to ni da na ganji balarabe da rawanin su sai na ɗauka da gaske ne a hadisi amma da na zo ni dai har yau ban ga ban ga hadisin ba ina kaso ba tambaye ko da yake zan ba tambaye malami ko akwai hadisi cewa law ya'lamu law ya'lamu ko law ya'lamu nan nisa ma fi hadi ko wane ne ma fi hada jirji la zara'ahu na ta tsare kuma yace kala rasulullah inda yake mata jike da ya faɗi cewa kawai fa'idarsa yana da fa'ida kaza kaza yau da gobe ta za sun gano da sauki amma yake annabi ya ce a shine illa to kaga wanda ya ci wannan albasar kwadin bala ya karaban nan musallana kada ya kusanci gurin sallan anan da yau suka ce to a je bai iya tiya tafi kasuwa inda ba masallaci bane ya iya tiya da zuma aikatan su gurin aiki wai suka ce a ai illar ake kallo cutuwar da da zai yi an fahimta da kyau ko suka ce ai saboda a kasuwa ba mala'iki domin annabi alaihi salatu wasalam cewa ai musu soyayyen guri a gurin Allah shi ne masallaci inda Allah ya fuki kuma shi ne ne kasuwa ya fuki haka shi ne ban san naka kai kuma hadisin ba ni na abdabu ya ce mafi fuki ba mafi muni ba mafi fuki kuma ni ma baba na dan kasuwa yawwa amma da yadda annabi ya faɗa haka za a faɗa cewa mafi fuki ko ba ka dinki yake ba to mafi ki annabi alaihi salatu wasallam yake cewa mafi ki an bayyana da ke ko kuma cewa ana ki karwa ke yake nuna kai ana kin ka ba a ka dai gane domin guri ne na rantsarantse nan har gowa in ka je kasuwa har a tashi kowace ihu yake yasa Allah baya son gurin domin ba guri ne na zikiri ba masallaci ba guri ne na ambatan Allah da zikiri to shine bambanci an fahimta da kyau ko yawa to shine yace fala yaqrabanna musallana kada ya zo masallacin mu to amma dai abin da ya bi duk lokacin da mutum zai ci kamar yadda aka faɗa kada ya ci ya je ya je cikin mutane inda zai cutar da su duk da cewa cutuwar ba zai kai karfin kamar wanda ya je masallaci ba domin canza mala'iku amma idan ka je gurin wani ma kai masa ka cutar da shi Allah zai saka masa shine kawai abin da yake so a fahimta fa innal mala'ikata ga ma illa ta fito domin mala'iku ta ta'azza min ma ya ta'azza minhu al-insan tana cutuwa mala'iku suna cutuwa daga abin da dan adam yake cutuwa da shi to kaga an faɗi illa cewa mala'iku na cutuwa daga abin da dan adam yake cutuwa da shi haka wato dan adam ma yake cutuwa to wajibi ne ka kiyaye wa fi riwayatin banu adam fa innal mala'ikata tata'azza mimma ta'azza minhu banu adam to mala'iku suna cutuwa daga abin da wato annabi adam dan adam yake cutuwa da wannan hadisin shi ma ya fitar mana da hadisai kamar an fa'idodi kamar haka cewa wannan dalili ne akan cewa duk wani abu da yake da muni da wari da ko shakka babu wajibi ne a kiyaye kamar da mun faɗa a baya sannan malaiku suna cutuwa daga abin da adam yake cutuwa da shi sannan mutum ya rika bibiyar abin da zai kusanta kansa zuwa ga malaiku abu na uku sannan wajibi ne ka yi imani da mala'iku cewa duk inda kake mala'iku suna nan tare da kai wa inna alaikum la hafizina kiraman ma yafidu min qawlin illa ladayhi rasibun duwa inna mala'iku suna tare da kai to da haka ya kamata a kiyaye sannan abin da ya shafi mala'iku ba a sanin komai in ba ta hanyar wahayi ba kaga wahayi ne ya sanar da mu cewa ga abin da yake cutar da su sai kuma kai ta ka tsaro wani abu kace da kaza kuma ba har sai ka samu dalili wannan shine malai yace babu tashahhud babu da zai magana akan at-tashahhud an samu kalmar ne daga kaulu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na cikin tahiyya abin da ake nufi da at-tashahhud shine tahiyya anan ne za a gane kurakuran masu zuwa adoyin gidan mutuwa mutum ya zai biya a karanta sai ya bakin sadi gida to me kace ai ba kai komai ba za ka ji sayyar yanzu sai ya bakin sadi gida sai kan janya wa farko bai ba kuma ka ce a zai ba ka ga sai da za ka gane cewa shi ya kirkiro abin da kansa domin inda ya tsaya din ba za a yi wata bu farkon muhimmanci kawai dai wani yanzu ya ji ya goge ce kowa ya yi ya bakin sadi gida cikin za ka gane cewa ma an zana lawo biha min sultan to a tashawud an samo ne daga cikin sayyar saboda a cikin ta akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko anna ko ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an samo ne saboda kamar da ake kiran ayyala da la ilaha illallah daga cikin ake samu kamar da ake kiran suratul baqara saboda sunan zuwan baqara ya zama a tashawud da saboda suna zuwa a wato kalimatu shahada shi yasa aka samu wannan ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an kaso daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa ya dakala Abdullahi dan Mas'ud mun yi bayanin sa a baya yana cikin abadi lamun fada mutum hudu da annabi yake a koyi Qur'ani a gurin yayi musu tafsiya Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sannan annabi yake wanda yake so ya karanta Qur'ani madarasa madarasa to yi karatu irin na Abdullahi dan Mas'ud kale yace allama ji Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tashahhuda annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya koyar da ni tahiyya kun ji a tashahhud haka annabi ya kira ta sai yace kafi baina kaffai tafin hannuna yana wato tsakankanin tafin hannun annabi alaihi salatu wa sallam wannan ba wato daraja ce ake ƙara fito ba da ita cewa tafin hannun Abdullahi dan Mas'ud a cikin tafin hannun Annabi alaihi salatu wassalam kama yu'allimuni surata min alquran kama yadda annabi yake karantar da ni sura ta alqurani to haka ya koyar da ni tsayiya ka san yana cikin alaran mumin da suke saurin hadda gaban annabi wanda yana cikin kuma mutanen da annabi yake cewa zo kai mun karatu wanda ubayi bin ka'ab shi ma ana sa shi ya karanta sai annabi ya ce domin na zo in ji shi daga wani na to abdullahi dan masud yana yi wa annabi karatu yana biya mai to sai yace kamar yadda yake koyar da ni sura na'am sai yace at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. وأنا حديثا كيف أنبامو في ذلك في سيبوجين تهيئة domin tana da yawa malam muhammad nasir bin albani a cikin asli sifatu salatin nabi akwai asli sifatu salatin nabi akwai sifatu salatin nabi asli mujalladi uku ne shine asli shine tujan wannan kuma da ake karantawa dan dakuro ma akai a ciki to amma zaka ga ya tattaro wannan ruwaya abdullahi da mas'ud akwai ruwaya sayyidina umar akwai ruwaya nana aisha akwai ruwaya abdullahi da abbas akwai ruwayar Abdullahi dan Mas'ud din da muka faɗa akwai ruwayar Abu Musa al-Ash'ari akwai ruwayar Abdullahi bin Umar kowace ruwaya kuma ta inganta in kana so ka more da wannan sai ka koma cikin sifatu talatin nabiyinka za ga ya kawo ma daban-daban wanda kuma wato ɗaya daga cikin matsaloli da hanyoyi da ake haddace su shine mutum ya dauka misali zan ba ku ni kamar yadda nake duk sallah sallah azhar na san ruwayarwa nake kullum sallah asar ma ga ruwayar wanda nake maghrib ga ruwayar wanda nake ita duk salloli biyar sannan sauran da ban sa su ba da su zama constant ba sai ya rika sawa ana kula to sai ka ka mamaye gaba daya hadisin duk ka rike shine maganin karatu ba wani wani abu da za a ce wa maganin karatu maganin karatu kai aiki da karatu sai ya zauna kaga yanzu ba na bukatar ko daga bacci na tashi da tambaye ni me ruwaya Abdullahi da Abbas zan karanta ba domin ina kuriyawa kullum ya ruwaya Abdullahi da Mas'ud take na santa me yasa saboda na ina tabbaka ta to shine amfanin irin wannan a tanawwu din in ka samu ruwayoyi duk sai kai amfani da su in ka dauko zubatu talatin nabiyinka ka duba za a gani dan bambancin ka kadan ne duk sai ka rike kawai a zabin ka ka tuno cewa yanzu ruwayar Abdullahi dan Mas'ud ga ta nan atahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat a kalla la ta ta sai na Umar gani da malikiyar ta ta bi kowace ingantiya Imam Ahmad ya ce a wannan da bai inganci ne yasa saboda Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan Imam Malik ya ce ta sai na Umar ta me yasa saboda a gaban sa abai ya hauka min bari ya biya kuma ba wanda ya mai inkari duk da dole sai inganta ne wannan duk ne ne masu kyau kowace in ka dauka ka ka huta a tahiyyatu lillahi da ake biyawa a makarantar allo الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله zuwa ka jin kike ta sayyidina Umar take ta sayyidina Umar wannan kuma ta Abdullahi dan Mas'ud kaga wannan bambancin su a tahiyyatu lillah wasalawatu maimako a tahiyyatu lillahi azzakiyatu lillah ita a wannan babu azzakiyatu lillahi a ta Abdullahi dan Mas'ud an gane ko yawa kaga akwai a tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah ta Abdullahi dan Abbas akwai a ta Abdullahi dan Abu Musa al-Ashari akwai tana da Aisha dukkan kaje za ga a ne bambanci kawai in ka rike shi kenan an gane ko to me yake nufin da tahiyya kuma ba tahiyya ba ba tahiyyatu lillahi ba sai an yi tadda at-tahiyyatu lillah dukkanin girmamawa haka wasu suka fassara wasu suka ce dukkan wata nau'in godiya wasu haka suka fassara wasu suka ce dukkan nau'in gaisuwa to duk gaba ɗaya ba cin karo dukkan tattara duk sun yi da nau'in godiya da girmamawa da gaisuwa sun tabbata ga Allah shi kenan an gane ko to sai ce wasalawatu da kuma yabo yabo dukkanin yabo sun tabbata shi ma lillahi sun tabbata ga Allah wa tayyibatu dukkanin dadadan kalmomi sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi kaga lokacin yana gaban su shine wata ruwaya ta zo tana da Aisha take cewa za a iya cewa assalamu sai ibn Mas'ud din ma assalamu ala nabi tunda wajen su baya nan damirul gari wasu kake ka ka bar shi yadda yake cewa assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai ka sani duk wanda kai tayi assalamu ala nabi assalamu alayka ayyuhan nabi amince tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar ubangiji wa barakatuhu da albarkatinsa albarka kuma shine Allah ya haɓaka abu shine albarka idan mahaifiya ko mahaifi ko wanda tini yake wani Allah ya ba albarka shine Allah ya sa rayuwarka ta yi wato ta zama abin koyi ya zamto ka tafi kamar Imam Suyuti shekararsa arba'in da shida gaba ɗaya a duniya amma har yanzu littattafansa ana amfana shi ne albarka mutum ya tafi amma har yanzu ana tuno abubuwan su shine albarka ko kuma abu kaɗan ne amma kuma sai ma ya daɗe wajen amfani da shi ne assalamu alaina sannan aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihai ya kuma tabbata ga bayin Allah nagartattu kun san da yanzu ka zo ma ka zo sallan mutum yace assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu ala umar assalamu ala abi bakr ne siddiq duk yan masallaci ya lissafa sai annabi yace gaba ɗaya a daina wannan in mutum ka zan ka zo ka san sunaye ba ka shiga uku kenan ko kuma kawai zaka faɗi cewa wannan ka tabi ne da ka zo masallaci to mutum ya zo duk sai mutum ya bayan yawa annabi sai kuma ya faɗi sunan sai na Abubakar ya faɗi sunan sai na Umar ya faɗi sai annabi ya ce da yawan kuka zo ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kowa ya shiga da wanda yake masallacin da wanda yake duk duniya ne salihin bawa ne kai ka shiga ciki domin waye salihin bawa kamar ka tambaya sai Allah ya baka amsa laysu sawa'a min ahli alkitabi ummatu qa'imatin yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun ko yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat sayfiri wa ulaika min as-salihin wannan sabobin da aka bara su ne mutanen kirki salihan bai su ne salihai shine za ga Umar da Abdulaziz yana yawan fara cewa ya ubangiji yadda ka gyara wato mutanen kirki mu ma ka samu a cikin mutanen kirki kullu addu'a ta kenan yadda ka gyara mutanen kirki mu ma ka samu a ciki don ka zo kai wannan addu'a duk nagartattun bayi wanda suke umarni da kyawawa suke wato hani da mummuna sannan suke gaggawa wajen yin alkhairi suke tsaye da sallah suke ba da zakka to wannan shine nagartattun bayi kai musu addu'a sannan sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah to kun ji wa la ibadillahi salihina sai ka tsaya anan sai a ce dan ya bakin salihina ashhadu an la ilaha illallah sai fa gaba na ce da ba wanda ya tantance abauta wa sai Allah wa ashhadu anna muhammadan ne suke masu na ce da lallai annabi Muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne wa bi lafzin a wani lafazin cewa idan ka hada adukum bi salah idan da yanku ya zauna a cikin sallah fa da kuje ce at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu zuwa kan wa dakarahu wa fi fa innakum idza fa'altum dhalik annabi yace idan kuka yi haka faqad sallamtum ala kulli abdin salih to kun yi salati kun yi sallama ga kowanne bawa na kwarai fi sama'i a sama wal ardi da kasa wa fihi a cikin sa akwai cewa bal yadda kayyar min al mas'alati ma sha'a na'am sannan sai ka zaba addu'ar da kake so bayan ka fadi kai tayya kuma to wannan an nuna min lokaci yayi zafi ne zuwa sai mu dora akan abubuwan da ya kawo domin zai kawo kuma salati annabi alaihi salatu wassalam to to ina ga gurguje saboda malam liman zai bayani sai a nan bari mu kalli tambayar ko ma kuran tambayar sai ta ci ne to wannan cewa ya da Allah mutum zai rama sallar watanni da ta wuce ta wuce shi alhalin yana rashin lafiya da ba zai iya yin sallah ba wata irin rashin lafiya ce da ba za a iya sallah ba rashin lafiya za a ke so a samu fatsihi masu jinya haka ce a samu masu sanin fiƙihu su jinya ba wanda ya iya cin lemo da ai ba za a ajiye bai sai a ce karfa wai za a nemo saboda ɗaga mara lafiya a'a iya kawai wannan baki ba za a gane jinya ya yi mulmul da shi iya murmure ba haka ake bukata ba wanda ya san fiƙihu ake bukata zai zo a kowane yanayi ya san yadda zai ce ba bai sallah a kowane yanayi in dai yana jin magana ko baya tashi sai ya yi sallah in dai yana jin magana yana cikin hankalinsa ba koma yake ba to wallahi sai yi sallah saboda haka ba daidai bane a rika kai mutane su rika jinya kawai ba su san fito ba wajibi ne a kai waɗanda za su yi ko da za su ci abincin to su koyi fito an yadda ta kai mulmul din amma dai ka koya masa sallah yawwa saboda haka wannan shine ina mamaki Allah ko da yake naga irin wannan cewa wai mutum wai ya dade ana jinya sa bai sallah ba wani irin masu jinya ne wayannan wannan wani iri ne Allah ya tsawo saboda haka um ka ga babban laifin ki ne su da su koya mai ya bai sallah ba domin ba inda yana koma ne baya cikin hankalinsa akai kwanaki nan ne malamin suke cewa sai ya biya ba ran da ya farfado daga ran da ya farfado da hankalinsa sai a sa shi ya tsora daga inda ya tsaya ba zai iya alwala ba a yi mata taimama sallan nan ko da ida zai yi in dai idansa na kadawa sai a ce yi ta da idanka in ba ma ya kada yi da zuciya a ce duk wanda ya shigo a ce a dakata yanzu sallah yake haka ake yi gaskiya ya kamata a ƙara lura da wannan sosai wannan kuma wannan cewa akwai abokin karatunmu a makaranta yana irin wannan warin mai cutarwa da ya zo wajen da ya zo wajen sai gurin da ya zo gurin da ake yi sai gurin yake canjawa mu rasa hanyar da za mu bi mu faɗa masa a ba mu shawara hanyar da za ku bi shine turare za ka siya mai kyau mai kyan da ta gaba ka ce wannan turaren kana amfani da shi ka ba shi hanya ta farko ce ba eh ka ba shi wannan turaren in ka ga baya amfani da shi to sai ka gaya masa eh wallahi mana cewa wani sai da shi ka gaya masa cewa ka san ko jikin ka ka san kowa irin halittar da ya ba da Allah ya masa ka san ko jikin ka yana ka san akwai masu warin ka jiya akwai masu kaza ko ka dau labarin wani ka bari ka ce wani an kama ko an kama wani ko abokin ka ne ya kawo korafi a kanka ka rasa yadda za ka yi baka shawara da ana irin wannan ta wannan hanyar za ka bi sai ya ki bin waɗannan biyu sai kai maka ruɗaru ai wannan shi ne ni ina ga tawo shawarar kenan gaskiya abin da za ka gaya masa kenan wannan na na a ba zan kan nace nace mun kai ba da yanzu dai sai kira ne in ba maruci bane shi ya baki ka bayyana da kyau ko eh jiraran kuma ya wanda yake na jiki da sufure ya baki ya ce rika amfani da shi wannan jiraran duk inda ya zauna sai an yi jiraran domin kuma kaga in ma yake ka baka sai annabi baya baya da jakkin tirari a cikin dokar da annabi baya mayarwa akwai tirari wallan tana ba zai karba yawa ko ka zo da shi yana kanji ka daro in ya ji kanjin sai dan taba kace iya yaba sai kace ko kana so akwai hanyoyi da zaka iya wannan dai a aji wannan yayi addu'a a karan fari wai wankan juma'a farilla ne ba farilla bane suna ce ne karfi amma idan jikinka na wari dole dai yawa in dai mutum yana wari to sai yayi domin yayi wannan ya shigo cikin mutane ka ga cutar da su zai wannan kuma haramun ne um me bambancin tayya ta farko da ta biyu ai mana hakuri sati ne zuwa saboda zamu biya sati ne zuwa ƙara ke ne akan wannan tambaya ce ne ma'ana kware da gaske wannan kuma sallar raka a kalfajin a gida aka fito a yi ko a masallaci a gida aka fito annabi in baya sai ya dan kashin gida kare kuwa sai dai makara kai in ka zo bayan an gidan sai ka tashi ka biya amma a gida aka fitanta duk wanda kaje yana kulle raka a talfajiri a masallaci alamar baya tashi da wuri a makare yake kai amma inda wa ko kuma shigowa yi liman bai zo ba to sai tahiyatul masjidi ba sunan ta raka a talfajiri ba a gida aka fito ta fi falala gaskiya ta fi sosai wannan kuma wata saboda zafin rana ba mu da shimfiɗa sai muka sallah da takalmi ai mun yi wannan bayanin kamar satin da yake ko ko ba nan bane anan ne saboda haka a sa wani abu a gurin daidai ne kar ka je ka fiti musamman kwalta ai wajen sujjada ai takalmi a kafa wai a to da Allah wannan ma abu mai sauki ba ai mun wuce wannan matsala ko ban wuce ta ba ai bai kamata ba a ce sai dai sabo ne a nan majalisar ai mun wuce wannan matsala tuni mun wuce har muka yi magana cewa sai dan wata wajen matsalar sallah da zakalli muka ce ba zai yi a lokacin annabi alaihi salatu wasallam masallacin tirbaya ce duk mun yi wannan bayanin mun yi alaikum salam eh dama abin da aka ce shi annabi ne yake kyama saboda ya faɗi dalili shi waɗanda yake ganawa da su kai baka ganawa da su malaika jibrilu malaiku kullun suna kawo ziyara kuma ba sa santa shi kuma baya so ya cutar da su kai kuwa ba wani malaika da aka ce yana zuwa wanda kiraman kace bina ko sai ka yawo to gini sai ka ci abarka dama abin da suke ce nan ya halatta saboda tana da amfani ne yawa eh an gane ko wani tun satin da ya wuce ya turo cewa shi ba zani ba ko proprietor ne cewa yana Allah ba ya bani cewa yana neman da Allah wanda ya san yana neman mataki malamin turanci da lissafi eh haka kamar yake da kuma malamin da shine dai malamin boko kawai idan idan ya san yana neman aiki yake to ai mar magana ya ba da lambar ta anan zai zo sai ya kamar can kasar wace to da kuma wanda ya iya larabci kuduwanci to kaga malaman malabi da yake nema ke to ka ya biyo ta hanya ga wanda yake yana da lamba to zan baka malabi yau malam goni na gama insha Allah ai zako a zan yayi a in zako din ko ba zama za ka ya gudu Assalamu alaikum
Lokaci cikin karatun nan da dai abin da kuka bayanin da zan yi. Abin da yake da yawan wani tsarin ma har da rashin asiri ya ta kama ya manta bai faɗa ba wannan yana jinnewa da kuma lokacin da daga aljama yara kaza je ki bar da sauran su yana jinnewa wanda kuma da nan akwai rashin kuɗi shi dan tsare da dan je ba da mace shi ta ta ba mu da yana da na farko dangane da abin da yake yaduwa ya fara faruwa a kasana ta kwakwaro zamfara na cewa wasu mata suna shiga gidajen mutane suna cewa a basu ruwa na ɗauka abin kamar irin da harkar social media to yanzu muna da wani bayan da ɗan tsawon duka ban ce ba da nufi ba an kira ni a waya an mun bayanin abin da ya faru ta tun da ya wuce suna cikin gida sai wata mata ta zo buɗe kofar da ran kawai sai muka yi cikin a kofar dama gurin ta da gurin ta ba gurin na ba haka ta ce mu wai gurin na gurin ta ne za ta fara na wani gurin ta da da tsara da ta saboda yana da wannan bayani ya yi ce a maka abin da ya kamata ko ta haka ta ce to yanzu nan muna nuna karatuwa mu kira ne cewa ta ci ga jiya ta ci ga wata baba ce a gurin baba ce a gurin ta ce tana sama amma haka sai yanki cikin gidan ta shiga har ta hau har sama ta same ta kawai suna buɗe masa labari da ta ce masa su ba ni ba sai ta biya wata babu su ba ni ba to ta san wannan bayanin sai da ƴan uwansu ta rasu sai karfi a dalilin haka saboda haka sai karfi da faɗa ko ko mu har ka tafi ta ko kai hawa ko ba da har sai kin har sama ko ko da to wani jiya ne ko yau ma to ka kuma ko ba da shi ita ma da wani mutum to a nan ba ba wani ni ba nan kuma ne ba nan bayan ku ne ba wani ni ka ba ne gidan ko wanda shi to da kai a cikin gidan zakan nan suka koro mata shi ɗan da ta ta kike kike ruwa to kaga akwai abin da nake so mu hankali shi ne iyaye musamman mata a gida a kula ni yanzu shirin nake yi maka bugira in ka buga tana ce wani ke mana ne to wani amma za a unguwa wallahi an kama irin waɗannan ni dai ba zan karɓi ɗayan ba amma dai a yi bulala eh ba zan ce ba amma dai ku kama ku daure kun ku bula sannan ku dauka kan dan in ba haka ba ya za a zuwa da zuwa mutane abu na na ga ina da jawabin da wani dan zamfarani ko dan saka kai abin da ka na ka na ga to duk ban daukan abin da kai to yanzu sai da zai ka ga ka zo biya to din da ka ga ya ne ya kamata mutane su dauki abin alkhairi kuma nan waye Sima? wannan ce kun ga ku amma fa magani babba na wannan abu suna ta azkaru sabah wal masa annan ta kana da duk ne ke jin mutum duk ne ke jin mutum wallahi dai da shi kare kana azkar kana yawan karatun alqur'ani wallahi ba abu abin da zai sani ka kuma abin da din ku kuma wani wayo wani su ba abin da zai sani ka wata rana wani muna tsaye da shi ya kawo masa yana ganin wani gudu da wani wani haka an ci ta sallama ran ubangiji ba za ta zaɗa jama'a mun gudu zalar jiyani an ya kura da hukum bai ko ya ɗauko ganye ko ya mun haka sai ya waye mun kuɗi wato ya mun kuɗi a ido na ko bai ne haka kawai ban gaskiya sai ne zan gani yake da kake ba ka kai yake ba ma su ba kai saka gani da wannan da tsaya da tauhidi ka tsaya kuma da ainihin addu'a wannan shi ne Allah ka dace da mu Allah ya rufa maka shi Allah ka yi mu da kare ka Allah ya ka yi mu da dukkan sharrin masjidi Allah ba mu lafiya da kuma lafiya wannan kuma da saka maka da kai kuma karwa da aiki akwai malamin mu san da cewa akwai malamin mu da ke sai to amma da mu Thank you.